آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna umdatul ahkam min kalami khairil anam wanda fadilatu shaykh al-imam al-hafiz abu muhammad abdul ghani ibn abdul wahid ibn ali ibn surur al-jama'ili al-maqdisi al-hanbali ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya idan ba manta ba jiya mun karanta hadisi na 252 a cikin babin da yake bayani dangane da aikin haji da umra mun karanta hadisin yadda ya kamata a soke rakumi rakumin hadaya ko rakumin lahiya ko kuma rakumin da za a soke shi domin a yi amfani da namansa. A yau darasinmu na hamsin da biyu za mu taki daga inda mala yake cewa babu wani babi na musamman al-guslu lil muhrim yin wanka ga wanda ya sanya ihrami. yin wanka ga wanda ya sanya ikirari idan ba manta bayan ana bibiyan mu za a iya tunawa da bayanan da muka yakan baya cewa idan mutum zai sanya ihrami a miƙati saboda zai yi aikin haji ko umra ko dukansu gaba ɗaya ya yi ƙoƙari ya gusar da abin da zai iya daminsa koda daga baya daga ciki akwai daudan jikinsa akwai ainihin gashi akwai farce da makamantansu to kafin mutum ya sanya ihrami ana son ya kawar da waɗannan domin ya samu sauki saboda idan mutum ya sanya ihramin nan ya zubar da gashinsa da yawa to ya saba ko yanke farcensa akwai matsala saboda haka shi yasa ake son mutum ya kinsa akwai masu fahimtar cewa idan mutum ya sanya ihrami to idan zai yi wanka ba zai wanke kai ba me yasa saboda gada gaki ya zuba da yawa akwai waɗansu kuma suna fahimtar cewa zai iya wanke kansa gwargwadon yadda ya saba wanke kai wato normal wankewa ko da zai murkusa kai din ba matsala saboda me saboda gashin da ya zuba a daidai wannan lokaci babu ganganci ba zai shiga cikin wancan hukunci ba an samu wannan saɓani ne tun zamanin sahabbai saboda waɗansu suna da fahimtar wanda ya sanya ihrami ya shiga ihrami idan ya zo wanka ba zai wanke kai ba waɗansu kuma suka ce zai wanke kai to shi ne sai aka ɗan samu rigima a lokacin da aka je miƙaci to cikin ikon Allah sai aka ce a je a tambayi wane hukunci ana zuwa sai aka samu wanen da aka ce a tambaye ki yana wanka to tun da na yana wanka abu ne na gaggawa a mikati ba tare da an yi jinkiri ba sai aka faɗa masa rigiman da ta kaure wani sahabi yana ce ba za a wanke kai ba don kada gashi su ba wani kuma yana ce a wanke kai ko gaki ya zuba ba matsala tun da ba yi da manufa ba ina fata an gane sai ya ce ma wanda ya masa tambaya ya ce to abinda ya kawo ka kenan ko ya sa aka turo ka kenan sai ce to yana wanka ne a tsakanin rijiya irin ta kakkare ko karkare rijiyoyin da idan aka tone su na karkare komomin taki mun samu haka nan kafin ka shigo azare ko bayan ka fita amma dai na san akwai kafin ka shigo azare za ka ga an yi wata rijiya a gefen hanya mai yiwuwan ka bincika ko zamanin shagari aka yi rijiyar ko zamanin sardauna aka yi rijiyar za ka ga an tona rijiya an yi gini a baki rijiya an ɗaga an ta nan kamar wani gulbi nan ma wani gulbi nan ma wani gulbi tsakanin nan da nan akwai tsarata to mutanen da sai su zo su samu ko zana ko wani abu sai su tsuguna sai su yi wankan su a tsugune sai su sanya zana ko da mutum ya zo wucewa wato ba zai gansu ba wani lokaci gulbin da ake sanyawa aka ɗebo ruwa daga cikin wannan rijiya sai a zuba a jikin wannan akwai ɗan ramin da aka huda masu ɗiban ruwa suna ɗibawa wato ta can to masu wanka ma sun ga dama sukan yi haka wannan mutanen da abin da suke yi kenan to akwai kwatankwacin wannan tun a zamanin annabi saboda haka wanda aka ce a yi masa tambaya a je a same shi a masa tambaya sai aka samu yana zugune yana wanka a daidai wannan wuri ya ce to na ji tambayar ku sai ya dago kansa ya ce ma wani ya zuba masa ruwa sai ya zuba masa ruwa ya wanke ya ce to yadda ka gana wanken nan haka daga annabi ya wanke yayin da ya shiga ikirami saboda haka sai ya koma ya tsuguna ya ci gaba da wankansa na farko ya gwada hukunci ya gama kankas na biyu ya gwada ke idan mutum yana wanka zai iya yin magana sai dai malamai sun ce mutanen da so idan za su yi wanka ba sa tubewa tsirara ba sa tubewa tsirara za ga mutum zai je daga jeron wandonsa zai yi wanka in yi wanka sai ya cire ya matse sai sa wani ba kamar mutanen yanzu ba suna da wanduna da yawa amma sai an karen tauri da kuma rashin tsafta ka sa gajeren wanda ya fi sau abin da ya fi ya yi gumi yana wari amma da yake ba fili yake ba kuma kana da daddam ɓaraki mutanen da suna da ƙoƙari wajen tsafta suna taka tsantsan shi yasa cututtuka da yawa ba sa kama su amma in kana ta damɓar wando haka da girmanka da wayewanka sai kirci ya kama ka kai ta tusa a cikin masallaci a cikin jama'a ba wai na ce wanda ka gan yana susa nan kirci ne da bai shi ba eh to wannan shine abin da zamu karanta a gurguje saboda hadisin yana da tsawo hadisi na 254 an Jabir bin Abdullah haka ne ko a 253 dai eh an Abdullah bin Hunayn أن عبد الله أن عبد الله بن عباس والمسور بن مكرمة اختلفا بالأبواب فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسا وقال المسور لا يغسل المحرم رأسا قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله أنا عبد الله بن هنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكفل رأسه وهو مهرم فودع أبو أيوب يده على ثوب فتعطعه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء اصبب وصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ولا حديث ينكرقوني لك عبد الله بن حنين ɗaya daga cikin tabi'ai kuma almajiri na Abdullahi dan Abba Allah ki kara yadda da ke ko Allah ki kara yadda da su gaba daya yace anna abdullah lalle abdullahi dan abba wal mikwara bunu makrama da al mikwara dan makrama iktalafa bil abwa sun yi sabani a wani wuri da ake kiransa al abwa fa qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce yaghsilu al-muhrim ra'sa wanda ya sanya ihrami idan ya zo wanka zai wanke kansa sosai wa qala al-miswar al-miswar shi kuma yace la yaghsilu al-muhrim al-muhrim ra'sa lalle wanda ya ihrami ba zai wanke kansa sosai ba saboda kada ya zubar da gashi kada ya zubar da gashi kuma an hana mai aikin haji ko umra wanda ya yafa fararen kayayyakin nan ya zubar da kai. Kala sai Abdullahi dan Abbas ya ce to ba zan yi jayayya da kai ba dukkan su manyan sahabbai ne amma kowa ya sani Abdullahi dan Abbas ya fi kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ya fi daukan abubuwa daga manzon Allah amma da yake Al-Miswar bin Makrama ya girme shi sai ya ce ba zan yi jayayya da kai ba amma akwai wani dattijo kaman oga kenan wanda yake sama da mu shine Abu Ayyub al-Ansari babban sahabin Annabi Abu Ayyub al-Ansari mutumin Madina mu je mu tambaye shi duk hukuncin da yanke na yarda wannan girmamawa ne amma za ga wani kansa na ja eh ba ruwansa da abin da ya kafi ladabi ana ce wane ya ce kaza ce ba haka bane to kai in kana son ka tsokane ki ko kai maganin sa sai ka ce wanin da yake kaza ka ce ba haka bane ka da ubanka majalisa da suke zama yes tunda wani zaka samu shekarun ya kai na uban mai mutu amma yana ce ba haka bane ko ma ya fito da wata kalmar da bata dace ba ce wannan jahili to in haka ne da ki da uban nasa da yake magana waye jahili sai ka samu mai yiwa uban mai maganan ya fi kowa ma jahilci to yana da kyau da Allah samarinmu waɗanda suke kansu na ja su ya hankali tarbiyya ba haka take ba dalilin da ya sa ma aka ce education aka ce ministry of education wazaratu ta'lim wa tarbiyya saboda ana son mutum ya samu ladabi kun ga abdullahi dan abbas babban sahabi ne annabi ya masa addu'a amma duk da haka bai yi jayayya da wancan ba yace to a tambayi na gaba da mu fa arsalani ibnu abbas ila abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu saboda haka inda abdullahi bin hunayn yace sai malami na abdullahi dan abbas ya aike ni wajen abu ayyub al-ansari Allah shi kare ya dare in je masa tambaya فوجدته يتصل بين القرنين sai na same ki yana wanka a tsakanin ƙahonin nan guda biyu na rijiya rijiyar da na faɗa kenan su da larabci suna kiran wannan ɗan dungu na gefen rijiya wato ƙaho alƙarnu suke kiransa mu da hausa muna fassarawa da ƙaho alhali ba ƙaho ba ne in baka san rijiyan ba to sai ka je ka samu tsohuwan rijiyar kankare ai ina jin kowa cikin gari na ana samu ko sai dai wata za a iya samu akwai ruwa a ciki akwai a gari ko yawwa wata kuma za ka samu babu ruwa a gari a babu ruwa a ciki saboda me saboda mutane sun eh, sun kashe rijiyar haka saboda haka sai na je na samu yana wanka a tsakanin wannan dungu guda biyu fa huwa yastatiru bi thawbihi amma yana suturce da tufafi yadda ba za a gaishe ba ta sallamtu alai ni ko ina zuwa ne masa sallama ya amsa sallaman faqala man hada tunda yana zugune ne yana wanka yana rufe sai ce wane ne wannan kuma fa qultu ana abdullah ibn hunayn sai nace aini abdullah dan hunayn ne arsalani ilayka ibn abbas malami na abdullah dan abba ya aike ni wajenka ya tsaluka yana tambayan ka kai tsaye kawai ka yi faɗi tambayan kai fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yartilu ra'sahu wa huwa muhrim ya annabi yake wanke kansa a lokacin ya sanya ihrami yana mai ihrami to kun ga asali a can baya wanda ya aika bai ambata mana irin tambayan da yace aje a tambaya ba dalin aikan wanda yake da basira kenan shi kuma tun da ya je ganke yana wanka sai ce yaya annabi yake wankewa ba ya ce annabi yana wankewa ne ko ba ya wankewa ba yaya yake wankewa tun da already ya same shi yana wanka ya fi masa sauki eh sai ya gyara tambaya ko ya tambaye shi abinda za a baki amsa mai gaba daya wa wada abu ayyuba yadahu ala saw shi kuma abu ayyuba da yake wanka sai ya sanya wato ainihin hannunsa a bisa tufafin da ya rufe shi gaba daya wa ta'aqa'u ya sunkuyar da shi wato yayi kasar shi kenan hatta bada liratu har sai da kansa ya bayyana ya dan sauke abin nan din naga kansa tunda yana tsugune da naga kansa sun makala li insanin ya subu alai dama ko wani yana zuba masa ruwa yana wanka yana zuba masa ruwa yana wanka sai ce kai zubo ruwan nan ta kai sai ya zuba masa ruwa ta kai ana samun haka ya ce usbu ya ce zuba فصب على رأسه سيذبا مصا ثم حرك رأسه بيديه sannan sai ya mummotsa ainihin kansa ya mummotsa in aka sai harraka ya motsa abu ai ko da hausa ma ana faɗi ko ana ce harraka waje wato ya motsa waje kenan kuma min harraka yuharriku tahrikan shine motsawa akwai bambanci da haraka maka ce alharakatu wasali yadda wasali yake juyawa alharakatu harka ai ko da hausa man aka ce wani yana harka yana da kudi a hannunsa kenan ko eh yana hidima to summa harraka ra'sahu bi yadayhi ya motsa kansa da hannayensa fa aqbala bihima wa adbara kai su ya dawo da su kun ga ya murkusa kan sosai kenan ثم قال سيتي ما وند يتنبأ سيتي هكذا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يفعل يتي هكذا نجا النبي أنا إكتاو يكنا يبعد أمسا وفي رواية أو رواية قال المسور لابن عباس lokacin da dan aika ya je faɗa ma Abdullahi dan Abbas sai suka je wajen al-Miswar wanda yake ce ba za a wanke kai ba sai ya ce masa to ga shi na aiki wannan wajen abu ayyub al-ansari da kuma bayanin da ya zo da shi mu saurari bayaninsa shi ne ya yi bayani bayan ya kammala bayani sai shi sahabin da ya ce ba za a wanke kai ba almiswara sai ya ce la umari ka ba da abada ya ce kai abdullahi dan abbas ya ce daga yau ba zan sake jayayya da kai duk abin da ka faɗa shi kenan naka za mu ɗauka malamai suna cewa wannan ya gwada kabarul wahid ana aiki da shi malaman hadisai mutum da yin ya baka labari za ka yin aiki da wannan labari zamanin da yake fa akwai gaskiya a zamanin yanzu zai ga mutane goma sun hada baki a kan gariya ko lokacin da aka canza alkibla annabi ya fito sallan wasu ba aka canza alkibla sallan isha'i da aka yi ana kallon baitul maqdis amma da aka zo sallan asuba sai annabi ya ce mu kalli kaba sai aka kalli kaba wani sahabi ya yi sallah da annabi lokacin da ya kama hanya zai tafi wani wuri sai ya wuce wani masallaci kusan mutanen da su ana sallan asuba suke kama hanya su yi tafiya lokacin duniya tana zaune lafiya da kafa wani zai ɗan rike sandansa to kwatankwacin irin wannan ne saboda haka sai ya wuce wani masallaci su kuma suna kallon baitul maqdis mun karanta a can baya shi kuma ya yi sallah da annabi an kalli kafa sai ce ina shaidawa da Allah ya ɗaga muryarsa ya ce ina shaidawa da Allah yanzu muka yi sallah da annabi inda muka kalla shi ne ɗakin kafa liman ya ji mamu sun ji kawai sai suka juya suka koma ɗakin kafa na gaba ya koma baya na baya koma gaba aka juya aka kalli ɗakin kafa aka ce wannan yana gwada mutum ɗaya in ya ba su labari su yadda suke yi saboda a lokacin ba san karya ba daga baya ne da aka cuɗanya da mutane daban-daban da ƙabilu iri-iri to sauran sahabban da suka rage in ka ce annabi ya ce kaza kai kuma ba a san ka sahabi ba ne sai ya ce to a wajen wakaji a wajen wakaji amma mutum ɗaya zai faɗa musu labari su yadda duniya tana zaune lafiya saboda haka waɗansu abubuwan da ake fala mana cikin hadisai mutanen da ne suke yi a yanzu kuma mafiya yawa masu sauraro samari ne wani abin haka fala sai su je su yi bambara kwai eh me yiwa an haka sai ana sallah a bakin kogi wani zai kai ana ana wanka ko a bakin kogi mutane za su zo su jeru suna wanka a bakin kogi wani zai ce a'a yaya ake wanka a bakin kogi alhali duk wanda yake da shekaru da yawa ko ya zauna kusa da bakin kogi ya san yadda yake wanka wanda manya za su zo suna wanka ko mata ma za su fito suna wanka inda mata suke daban inda maza suke daban amma yanzu saboda wuri yadda ya zamo abu ya canza ba kasafai yake ganin haka ba saboda haka in ka ji wani abu ya dan maka nauyi to ka je ka bincika ko ka tambayi kakanka in yana da rai zai maka karin bayani zai maka karin bayani saboda ka gane abin da kyau almuhim duk wannan hadisi gaba ɗaya yana gwada mana cewa duk wanda ya yi ihrami ya sanya fararen kayayyaki na aikin haji ko umra to wankansa na yau da kullun ba a hana shi ba kuma idan ya zo yana iya murkusa kansa ina fata an gane saboda haka ko tace kai ne ma za ka iya tacewa amma ba tacewa da yawa ba tun da yi mun yi bayani mutum ya bar su ma yana gyarawa ba matsala ba ne amma mutum ya bar su ma yana koyi da bommali eh wani ma zai ga kansa a ya mutse in an bar ka sai ka ce dan arna ne ba dan musulmi ba ne wani kuma zai fere nan haka sai ya bar tsakiya duk wanda ya bar tsakiya ya bar ƙasa abinda annabi ya hana ne a zamanin annabi waɗanda suke yin haka arna ne maguzawa suke yin haka amma ko a masallatanmu za ka rinka gani ko kana kallon 'ya'yan larabawa za ga abin da su suke yi kenan kuma iyayensu suna gani suna sun kyale su a haka kaga wani ma a falastin yana kabbara alhali duk ya fere nan ya bar wani irin gaki hakan nan yasa sai ya kabbara kabbara ma za ka yi amfani ba saboda akwai common abin da ya kamata a ce ya gyara bai gyara ba Allah ya kyauta na sai babu faskil haji ila umra eh babin da zai yi bayani a bude aikin haji zuwa umra daga aikin haji ne ka koma umra ko daga umra ka koma aikin haji ko kuma ka hada duka a can baya mun yi bayani sai dai alfasku shine bude abu ana amfani da wannan kalma a wannan babi ana amfani da kalma da wannan kalma a babin aure eh auren da aka zo aka yi shi babu sadaki me matsayin auren eh Allah ramma ka bada amsa kai tsaye auren da babu sadaki me matsayin auren babu auren to matan ta tare ta yi wata uku sai aka gano ba ba da sadaki ba ya za a yi akwai yadda za a gyara akwai yadda za a gyara sai a kawo sadaki sai a ce a kawo sadaki tunda already har ta riga ta tare amma idan ba ta tare ba sai a ce kawo sadaki in yace ba zai kawo ba to aure ya samu fakko fakko anan shine ya bude ya tafi a banza amma idan ta tare za a ce masa ya kawo sadaki in ya kawo sadaki kike nan bai kawo sadaki ba za a tilasta ki wannan shine tsarin shari'a idan kuma ka tilasta ki yake ba da sadaki to bude a wurin za a yi amma dole tana bin sadaki sai a lalata auren lalata aure kai yake kiran ka fas ko auren da aka yi babu waliyi sai daga baya ka gano babu wali bayan ta tare ta yi wata uku ya za a yi gyara wurin mun yi babin aure kuwa yana gaba ko to mu bari sai mun je babin aure akwai yadda za a gyara auren da babu wali yarinya ga ubanta lafiyansa kalau amma da aka yi wani waske waske kawai sai aka je aka daura mata aure babu wali ko kuma sai aka samu kawunta ne ya daura mata aure alhali kullum ana karanta mana cewa waliyai waɗanda suke ba da aure su ne dangin guba kuma an yi auren ta tare wata uku ko wata da ya za ya gyara to karin barku da wani kulli a nan sai a samu alkali ya yi bincike sai a samu fasarar masabar al'imamu abi hanifa ɗaya suke nan dangin guwa ma suna iya zama wa waliyai amma sai a sa waɗanda suka auren su ba da haƙuri magubar zai su je su ba shi haƙuri saboda shi ya fi cancanta to wannan idan an samu matsala ki ma karshe za a shiga abin da ake kiransa alfasl saboda duk lokacin da aka samu matsala a ɗaya daga cikin rukunan aure to ko dai aure ya rushe gaba ɗaya ko a kira shi alfasku ya lalace ya tarwatsa ya haka na'am to amma faskul hajji ila al-umra shine ka bata ɗaya ko ka soke ɗaya ya koma ɗaya حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يسألوها أمرا فيطوفوا ثم يقصروا ويهلوا إلا من كان معه الهدي وقالوا ننطلق إلى منى وذكر أهدنا يكثر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استكبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأهللت وهادت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطب بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنتلقون بهجة وعمرة وأنتلق بهج فأمر عبد الله عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ولا حديث ينا da yawa sai dai ya ba mu labarin abubuwa da dama da suka faru hadisin Jabir dan Abdullah Allah ki kare yadda da ki da shi da mahaifinsa duka kala ya ce a hallar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabu annabi ya daga murya da shi da sahabbansa wajen niyan aikin haji da umra bil haji sai dai a lokacin aikin haji ne kawai walaysa ma'a ahadin minhum hadiyun ba wanda yake da hadaya bayar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa salha banda annabi da talha bin ubaidillah su ne kawai suke da hadaya a mikati na zulhulaifa sai dai kuma annabi yana da hadaya da ya koro wa kadima aliyun min al-yaman aliyu kuma sai ya zo daga yaman kun san su idan suna ba da labari ba sai sun dire gaba ɗaya ba kai ne za ka rike labari inda baka fahimta ba sai ka yi tambaya saboda za ka samu a waɗansu littafai malamai sun yi ƙarin bayani ga yadda karken maganar take eh lalle hakika da annabi ya je zulhulaifa mun karanta a can baya ya yi niyyan aikin umra amma da ya matsa gaba sai ya ɗora da aikin haji saboda yana da hadaya to wannan hadisi yana mana ƙarin bayani ɗaya daga cikin waɗanda suka koro hadaya tare da su wato ɗaya daga cikin su shine Talha bin Ubaidillah shi kuma yana ɗaya daga cikin al'akara al-mubashirin bil janna ɗaya daga cikin mutane goma da annabi ya musu albishir da gidan aljanna tun daga nan duniya ina fata an gane to yana da hadayansa to don haka tunda sun yi niyyar aikin haji sai suka gangara suka kama tafiya Ali bin Abi Talib a lokacin ba binnin Madina yake ba annabi ya tura ki Yemen lokacin da ya zo daga yemen sai ya zo da raƙuma da yawa sai annabi ya ce to raƙuman nan duk a kora su mu je mu yi hadaya tare da su mu yi hadaya da su tunda mun karanta a can baya hadaya akwai na dole ga wanda ya hajjin tamattu'i ko kirani amma da sharaɗin liman lam yakun ahluhu hadir al-masjid al-haram sai kuma hadaya ta biyu wato wajibi ga duk wanda ya bar wajibi daga cikin wajiban aikin haji sannan sai hadaya ta uku hadayen nafila ko musahabi da wanda yake son lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda lahiya ma idan kayi guda ɗaya zaka sake yin wani ko kuma haka kawai ka samu wani kuɗin da baka san yaya zaka yi da su ba ko kana son ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ka samu wasu makudan kuɗaɗe sun shigo maka baka taɓa tsammani ba sai ka sa a sayo sa ka yanka saniyan nan ka kakkasa naman ka ce bayin Allah duk wanda ya zo wucewa ka ce ga wannan aleda ai ka yi haka ne saboda me saboda ka yi godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka samu lada wani ya dade bai ci nama ba rabonsa da nama tun sallan azumi ko tun gayyatan da aka masa na kyan ruwa a gidan wani babba a cikin azumi rabonsa da nama sai ga ki ka zo ka ba shi nama rana tsaka to idan ya je gidansa aka dafa za su yi maka addu'o'in da baka san karshen addu'o'in ba sai kai ta addu'a Allah bai karba ba amma wani da ka kyautata masa sai ya maka addu'a sai Allah ya karbi addu'arsa ina fata an gane saboda haka hadaya ta kasu kashi kashi kenan to shi yasa manzon Allah ya ce za a yi hadaya da dukkan raƙuman da Aliyu bin Abi Talib ya zo da su da ƙasan Yemen. Kun san hadaya nawa annabi ya soke sai da ya soke ɗai har guda ɗari. Guda ɗari ya soke. Dalilin da ya sa ake son shugabanni idan an zo za a yi wata hidima yanzu kamar za a yi lahiya su sayi dabbobi da yawa su raba wa bayan Allah. Zo su faranta musu rai. kar ma a bada wani ɗan Najeriya ɗan tuwatuwa ya je ya sayar da rago to ka ba shi yankakken rago. Ai gagan ba gangan teke da shi da yawa ba, ai ba zai je sayar da yankakken rago ba ko. Kuma annabi sai da ya soke ɗai-ɗai-ɗai har guda sittin da uku da kansa. Sauran kuma ya bar Aliyu bin Abi Talib ya soke su. ya ce idan an soke aka fede su ya ce a rarraba nama mun karanta a can baya an raba naman an raba fatan an raba kayuka da kafafuwa an raba igiyoyin ma gaba daya da ce a ba su duka wannan kenan faƙala lokacin da ali bin abi talib ya zo tun da lokacin da aka je miƙatin zulhulaifa baya tare da annabi sai aka tambaye ki wani irin ihlali yayi wata irin niyya yayi sai yace ahlaltu bima halla bihi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace irin niyyan annabi na aikin haji irin niyya ta kenan sai annabi yace shikenan niyyan ka tayi ni nayi niyyan aikin haji ne da umra ahli fa amara nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashaba sai dai da aka tura gaba sai annabi ya umarni masahabbansa an ya ɗaluha umra ya ce niyyan aikin hajjin nan da suka yi su rusa ki ya koma umra zalla amma wanda bai da hadaya tare da ke saboda haka fa ya idan sun je su yi ɗawafi ga ɗakin kaba sun mai yukafiru sa'an nan bayan sun yi sa'ayi su yi takasiri su rage gashinsu tun da dab da aikin hajji ne wa ya hillu su yi tahalluli illa man kana ma hul hadiyu sai dai wanda yake da hadaya tare da ki annabi yace ban da ki fa qalu sai waɗanda ba su da hadaya wanda annabi yace su yi tamattu'i bi ma'ana su su yi tahalluli ina fata ana bambanta waɗannan kalmomi su yi tahalluli bayan sun yi umra sai suka ce nan taliqu ila mina wa zakaru ahdina yatturu to akwai mutane da yawa sun tafi da matan a ka'ida kuma in ka je kai ta halli kana tare da matarka an baka dama kana iya saduwa da iyalinka ka tafi aikin hajji mu tsarin mu na Najeriya ba yiwuwa saboda mu Najeriya idan muka je ko da muna tare da mata a masauki guda daya to inda mata suke daban inda maza suke daban amma ka dubi Bangladesh ka dubi Pakistan ka dubi India ko Malaysia ko Iraki ko Iran ko ainihin Indonesia da sauran makamantan waɗannan ƙasashe su za ka ga mutum ya zo daga shi da matarsa za a ba su daki guda ɗaya ne ya sa kudinsu ya sha bamban da namu mu kuma a daki da ma idan za a sanya maza ne sai an sa guda biyar ko bakwai don bed space ake sayarwa idan mata ne nan ma sai an hala su daga uku zuwa biyar zuwa bakwai za a tara su a daki guda ɗaya amma kun san da yake su dakunan su ba irin namu bane akwai AC akwai komai eh wani fa bai da AC a gidansa bai da AC a ofisinsa bai da AC a motarsa bai san ma ya ake da abin nan AC ba ma yaje can zai kunna ki 24 hour su ka kunna ba matsala bane amma kai zaka ji jiki eh dalilin da yasa zaka mutanen mu da yawa ba su da lafiya kenan saboda in baka saba da AC ba ba yadda zaka yi ka zo ka ce za ka yi ringa kunna fi kawai don kaga ban zaman tare ka baci suddan bawo jahilu alhali hatta jahilu kai ne jahilin Allah ya kyauta na sai suka ce to yanzu za mu tafi mina alhali al'auranmu tana fitar da zuwa kinaya ne suka yi suna nufin annabi ya ba su umarni su yi tahalluli to idan sun yi tahalluli kafin a fita aikin hajji ranar takwas ga watan bilhijja yau tarwiya to mutum yana tare da matansa sai a ce ba zai wani abu ba suka ce mu kuma da muka zo aikin ibada ko zan mata sai a hankali fa mata sai a hankali ba ku ga wani sai a zo a yi magariba baya nan a'a ko ya tsargu ne akara makallahu ba da kai nake yi ba ga yanzu mun yi kusan take liman ya shigo a amarya wasa ne wa bala da zalika nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala sai annabi ya ce Allah sarki kar ku dauka ku da za ku yi umra ku cire kayayyakin aikin haji ku jira zuwa ranar da za ku sake sawa kamar an kaskantar da ku ko an maishe ku ba ku da matsayi ne ba haka ba ya ce ni ban yi haka ba akwai dalili shi ne faɗa musu dalili ya ce lawai sakbaltu min amri mastakbartu ma a hadaitu ba domin ni in na fuskanci al'amari ba zan yi riba ba ya ce da ban ɗauko hadaya ba inda ban ɗauko hadaya ba to irin tsarin aikin hajjin ku zai amma saboda na ɗauko hadaya ya ce shi yasa kuma na riga na ɗauko na shiga annabi in yayi yunkurin abu baya riba yasa ko yaki ne in ya fita baya dawowa baya shine law istaqbaltu min amri ma takbartu ma ahadaitu inna fiskanci al'amari na bana yi riba da ban ɗauko hadaya ba inda ban ɗauko hadaya ba irin aikin hajjin ku zanya amma tun da na ɗauko hadaya to shine sai na bambanta domin in koya muku bayan na akwai irin nawa sannan akwai wani dabu ya ce walaula an na ma'i alhadaya da halaltu ya ce ba domin akwai hadaya tare da ni wani ma zan yi ta hannu ne irin naku ba matsala ba ne kuma annabi ya tafi da wasu daga cikin matansa ya tafi da nana aisha ya tafi da nana abin nan hafsa sannan ya tafi da wannan kai abin nan juwairiya kamar yadda za mu gani a gaba ya tafi wannan aikin haji da su ana cikin haka wahadat aisha don ya hada mana labaran ne da yawa ya ce bayan annabi ya je arfa da mina ya gama zaman mina ya dawo an gama komai da aka zo tafiya sai na na aisha sai jininta ya barke fanasa katil manasika kullaha ita duk aikin haji ta yi gaira annaha lam tasuf fil bait lokacin da jini ya barke mata to ita ba ta yi tawaful ifada ba shi yasa tawaful ifada rukunin min arkanil haji rukuni ne daga cikin rukunan aikin haji kamata yayi ayi tawaful ifada ranar goma ga watan Zulhijja shine ranar sallah amma in an samu matsala to an ba da dama ka je ka gama zaman minan ka bayan ka dawo duran da ka samu dama kai wannan da wafuli fada shi sassaucin sa kenan sannan bayyana a filin arfa rukunin min arkanil hajji rukuni ne daga cikin rukunan aikin haji asali ma annabi ya ce alhajju arfa aikin haji ba shi ne tsayuwan arfa to sai dai shi kuma ana tsayuwa ne da yamma bayan rana ta goce daga tsakiyar sama zuwa faduwa rana wannan lokaci yake tsayuwa idan baka samu tsayuwa a wannan lokaci ba ki gyaran da zaka masa shine ka tsaya da daddare ka tsaya da daddare kuma tsari na arfa in mutum yana da lalura ko minti biyar ya a arfa idan ya fita aikin hajjin sa yayi saukin da aka samu kenan amma fa dole ko baka da lafiya ne sai an shigar da kai in ba haka ba ka je ka yi shawagi a jirgi ne ka dawo to ana tsayuwan arfa da yamma har zuwa faduwa rana sai ya kasance saboda lalura kamar yadda da mutanen da suke zuwa da kafa daga bangarori daban-daban wani kafin ya iso rana ta faɗi sai annabi ya ce to a tsaya da daddare da daddaren nan lokaci ne na kaman biya don a gyara kuskuren da aka yi da yamma na rakin tsayuwar arfa har ya zuwa fitowar alfijir sai dai ku sani da zaran alfijir ya fito a ranar sallah mutum bai yi tsayuwar arfa ba to kawai ya je yawo ne babu yadda za a iya gyara aikin hajjinsa sai kuma bambanci kenan dawaful ifada ko yaushe kana iya yi matukan zulhijja bai kare ba wannan su malamai suka ce ko watan zulhijja ya kare cikin watan muharram kun ga aiki ga sabo shekara matukan dai baka bar makka ba kana iya dawaful ifada dinka Allah tabaraka wa ta'ala zai lika maka da aikin hajjin kai cika maka amma banda zaiwan arfa in baka yi da yamma ba baka yi da daddare ba hal a har alfijir yake to to babu aikin hajji kwata-kwata sai kuma wata shekara ba ya gyara mu kaga sa'ayi ma idan baka yi ba akwai lokacin da zaka baka gyara sa'ayi sai dai sa'ayi ba a yin sa directly sai idan an yi dawafi ko da da nafila ne mun yi bayani a can baya amma shi kuma sa'ayin baya da sa'ayin nafila don kada wani ba guduri ya je ya ce yadda dawafi yake da akwai na nafila kuma shi ma bare ya je yayi abin nan sa'ayin nafila ba a sa'ayi na nafila ina fata an gane to nana aisha ta yi jinin haila ya zo mata ba ta yi dawa fada ba wannan shi yake gwada mana cewa idan mace ta je aikin haji jinin haila ya karyo mata to duk ayyukan haji za ta yi ka kaf gaba daya duk ayyukan umra za ta yi amma banda dawafi ga dakin kaba balle kuma sa'ayi saboda me saboda sa'ayin ma wajen sa'ayi yana cikin masallaci ne kun ga tana cikin jinin al'ada yayi tunda bata yi da wasu ba baya ta za yi sai sai dole sai wannan jini ya dauki to inda yake samun matsala da alhazan mu kenan wata za ta je tana jinin al'ada kwana goma mai yiwa kuma ana saukowa daga arfa da kwana uku ko kwana eh kwana uku ko kwana hudu za a ce za su dawo ita kuma jininta bai dauke ba kuma ba ta yi tsawafu lifada ba saboda haka in an dawo aikin hajjinta a lalace ke sai an yi tsawafu ne fada din nan to ya za a yi na farko sai ta yi allura idan ba zai cutar da ita ba na biyu ko a jira ta jirgi kuma ba ya jira matsalar kenan na uku kawai sai ta sa napkin na manya in ta sa nafkin ɗin manya a kara maka Allah ka gane nafkin ɗin manya yawa sai ta sa fat ɗinta sai ta yi haka sai ta je ta yi da wafi haka saboda jirgi ba zai jira ta ba amma ka'ida sai jinin ya ɗauke yasa malamai suka ce su sha magani yadda jinin ba zai zo ya lalata musu aikin ba tun da jirgi ba ya jira ko an cire fasfot ɗinta idan aka ce ga jirgi na karshe ba yadda aka yi ba yadda aka yi to a zamanin annabi sai nana aisha jini ya zo mata ko ba ta yi tsawa ifada ba zaira annaha lam tatuf bil bayt saboda ba ta yi tsawa ifada ba falamma tahurat to lokacin da ta yi tsarki tunda a lokacin kun ga ba jirgi ba ne tafat bilbaiti sai ta je ta yi dawaful ifada dinta daga baya wannan yana gwada maka cewa ba lalle a yi dawaful ifada a ranar sallah ba amma da so samu ne a yi dawaful ifada a ranar sallah don haka annabi yayi kuma yace ku zo anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadha qalat to sai da aka zo tafiya kuma sai rigima ta kaure ita nana aisha da kanta sai ta ce ma annabi ta ce tantalikuna bi hajjatin wa umra ta ce ya manzon Allah yanzu za ku koma binnin Madina kun yi aikin haji kun yi umra wa antaliku bi hajjin din kuma na samu matsala na kare a aikin haji kawai ta ce gaskiya ta ce ni hankali na bai kwanta ba ko kuma balin faɗi irin abin da mata suke faɗa ta ce gaskiya ne ba zan yadda ba ta ce gaskiya ne ba zan yadda ba sai annabi ya ce a ki kwantar da hankali ita abin da take tunani kar su koma gida a ce ai ta hajji ta yi wata kuma ta fito a gidan tana gadara mun kuma hajji da umra muka yi a tsakar gida kun san saboda tsaban tsokana wannan fa ina karanta ina karantawa ne ina karin bayani wa tsofin hannu mai mata dai ba zai gane komai ba sai in yayi sa'a eh ko da yake wannan ya gwada kana da mata guda da akwai abin da za ka iya tsayar da kai ka hakura magabatanmu suna cewa in za ka yi tafiya da mata karfe bakwai ne ka ce musu shida in ka ce shida shidan za ka zo ka samu su gama kintsawa ba yi kaza ba ba yi kaza ba to su haƙuri ake yi da su haƙuri ake yi da su saboda komi girmanka komi limancinka komi malantanka uwar gida tana iya daibashin ɗinka amarya ma tana iya daibashin ɗinka ko ba ka bane malam Allah ya taimake mu sai dai abin da za a duba shine duk abin da za su sa mutum ya yi ko kada ya yi ya kasance babu sabon Allah ce yanzu idan muka tashi daga sallan ya shayi mutum ya koma gida yadda ake zafin nan aka ya je ya cire babban rigansa ya cire rigansa daga shi sai singlet sai amarya ta ce malami yana son kaɗan mun tsallan kwaso haka guda bakwai ko kuma alhaji to barin canza ko kuma mai gida ka dan mun tsallen kwaso ni yau ina sha'awan ga tsallen kwaso ne ba kai da ita ne a cikin ɗaki sai kai ka yi kul kul wa ya sani yanzu idan matanka ta ce tana son ka mata tsallen kwaso kai tsallen kwaso haramun ne a to kai tsallen kwaso mana a zauna lafiya Allah ya taimake wannan babin manya ne na to da nana aisha ta ce ita ba ta yadda ba me ya faru sai annabi ya ce babu damuwa abu ne mai sauki fa amara abdurrahman ibn abi bakr sai ce dan uwanta muharraminta abdurrahman dan abi bakar ya masa umarni. an yakru jama'aha ila tan'im ya fita da ita zuwa ga tan'im fa atamarat ba'd al-hajj yace ta je ta dauko umra ta zo ta yi umra tace to shikenan yanzu kan a tafi a koma binnin Madina to wannan ya gwada mutum yayi aikin haji ya hada da umra shi yafi duk wanda ya hajjin tamattu ya already yayi umra ko wanda ya hajjin kirani already yayi umra a ciki babu bukatar ya sake umra wannan shi ne abin da malamai suka faɗa amma in kai aikin haji ana son kai umra amma kuma in kai umra a cikin watannin haji sai ka bada hadaya abinda ka gudu kai ka sake komawa ina fata an gani wannan shine a takaice sai hadisi na gaba an jabir bin abdullah aidan radiyallahu anhuma qala قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعلناها أمرا hadisin jabir dan abdullah Allah ki kara yadda da su yace kadimna wato mun iso binnin makka ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da annabi wa nahnu naqulu mu a cikin niyyar mu ihlalin mu abinda muke fadi labbaika bil hajji ya Allah aikin haji muka yi niyya fa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya mana umarni faja'alnaha umra yake mu mayar da ita umra saboda me saboda babu hadaya karin bayani ne akan hadisin da ya gabata ya sa su sun yi tamattu'i kenan kun ga tamattu'i yana da asali sai hadisi na gaba an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma qala قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج فأمرهم أن يسألوها أمرا فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله وانا حديثنا عبد الله بن عباس الله كقال يداد سوق بالها قال يتي قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للي من ضم الله يزو برن مكة وأصابه رشيد صحبانتا فبيها رابعة من ذي الحجة واي وانجر هدوغ وسن ذي الحجة مهلين بالحج أما سنا ما سنية دا أيكن حجي fa amarahum sai musu umarni an yad'aluha umra yace duk wanda ya dauko niyan aikin haji baya da hadaya to ya mayar da aikin hajjin sa umra wato hajjin ta matoye fa qalu sai suka ce ya rasulullah to ya manzon Allah ayyul hil wani irin halatti ne idan mun yi umra mu dingina kayan mu sai kuma daga baya mu sake sawa qala alhillu kullu yace halatti gaba daya wannan ya gwada at-tahallul din babba ne ba karami ba in kana tare da iyalinka kana iya saduwa da ita sannan ranar takwas ga watan dilhijja yau mu tarwiya sai ka ɗauki niyya to da kai da matarka kuma sai ka yi ɗawa fulai fada ina fata an gani sai hadisi na gaba an urwa ibn zubair qala su'ila usama ibn zaid radiyallahu an wa ana jalis كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسير حين دفع قال كان يسير الأنق فإذا وجد فجوة النفق الأنق انبساط السير والنفق فوق ذلك وانا حديثي عن كربوني لك قروة بن الزبير الله شكار يدادا لكي saboda babban tabi'i ne eh ba sahabi bane babban tabi'i ne yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Madina guda bakwai taya urwa bin zubair kuma kusan karken rayuwarsa gurgu ne da kafarsa guda ɗaya ce kullum yana addu'a akwai tarihinsa a cikin a cikin littafan tarihi tarihinsa yana da muhimmanci a yi urwa bin zubair kala ya ce so yi la usama tubnu zaidin an tambayi usama ɗan zaid wane ne usama ɗan zaid yaron gidan annabi wanda lokacin da manzon Allah bai da lafiya yaki na karke annabi ya naɗa ki komanda mutane suka ce ai yaro ne shekaru sa ba su wuce talatin da wani abu ba manzo Allah ya ce eh na naɗa ki akwai dalili da ya sa na naɗa ki saboda yana da natsuwa yana da hikima ya ce amma na ji mamaki yadda kai ta gunaguni akan ubansa haka ma kai ta gunaguni akan ya ce ba daidai ba ne wa ana jalir yace an tambayi Usama bin Zaid yace ina zaune a wajen kun ga wannan ya gwada Urwa bin Zubair malaman sa sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mahaifiyarsa ita ce Asma Asma binti Abi Bakar ita ce mahaifiyarsa an tambayi Usama dan Zaid yaron gidan Annabi كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسير حين دفع يا النبي yake tafiya idan ya gangaro daga arfa zai zo muzdalifa kun ga ya sake mayar da mu baya dalilin da ya sa malamai masu sharhi suka ce sun ji mamakin marubucin wannan littafi da ya kawo hadisin a wannan lokaci dun ba nan ya kamata ya kawo shi ba can ma ya kamata ya kawo shi kun ga wannan shine observation sun kasa gane hikiman dalilin da ya sa ya kawo hadisin nan kuma ba wannan hadisi ba hadisai da yawa din ya riga ya gama bayani akan aikin haji da umra sannan kuma sai ya sake kawo waɗansu hadisai da kamata ya kawo su a inda suka dace don fuka hau su abinda suke yi kenan malaman fikihu ba sa kawo abu su kawo shi a watsai haka ba ya yi ba saboda kar su jirkita tunani ina fata an gani sai dai kullum idan aka samu irin wannan tun da ba gane hikiman ba ba a cewa ya yi kuskure wasu sun zo sun sake editin din littafin suka mayar da hadisin inda ya kamata wasu kuma suka ce a'a yadda malamin ya yi haka za a bari sai dai kawai a kasa ka yi bayani ka ce gaskiya hadisin ba nan ya kamata ya zo ba ina fata an gane wannan shine research na gaskiya in ka gani abu to sai ka ce ga yadda ya kamata sai dai wannan ba kuskure bane tunda shi ilimi yake bayarwa idan ka zo ka karanta to kai ka san yadda zaka aje hukunci sai dai kawai idan kana dan cikin hayaniya ne ba za ka iya tsara abin yadda ya kamata ba kuma ko da kuskure ne wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim magabata abinda suka yi koda akwai kuskure to idan ka zo sai ka ce sun yi kuskure a waje kaza amma Allah ya gafarta musu ina fata an gane to yana bayani ne idan annabi ya sauko daga arfa yana kan abin hawa wace irin tafiya yake yi sun ji fasa habbai su hatta tafiyan da annabi yake suna son a yi musu bayani sai Usama bin Zaid tunda kullun yana tare da annabi mun karanta a can baya ko sallan idi annabi zai fita su ne masu masa rakiya wajen tafiya da dawowa yana kabbara suna kabbara su ma ba wai suna amsawa ba kowa ya yi nasa saboda haka annabi yana kabbara suna kabbara saboda a gidan annabi suke shi yasa aka masa tambaya yace kala yasirul anaka ya ce yana tafiya ne da tsanake saboda da mutane da yawa annabi yana kan abin hawa baya tafiya da garaje ba kamar yadda manya suke yi ba kawai mutum ya shiga mota shike nan saboda shi babba ne kwashi gudu a haka ya je buge talakawa kuma ba abin da za a yi sai dai in an je lahira ba haka yake yi ba yasirul anaka fa idza wajada fajwa idan annabi ya ga sarari nafsa sai ya daɗa ƙari wato ya yi sauri kalmomi ne da suke da muhimmanci haka ake haddace su al'anaka tafiya da tsanaki nafsa tafiya da sauri shi yasa ya ce al'anaku yin bisa tussayar tafiya ne da tsanaki amma ba tafiya irin na malalata ba sannan kuma wannan su fauka zali shi kuma annas sama da haka kalmomi ne kun ga sun yi kama da wata fasara daban yasa ake haddacewa to fitowan annabi daga arfa zuwa muzdalifa haka ake so ayi amma kun san yanzu yanzu a ruda yake saboda motoci yake kowa na tafiya a kafa kowa yana Allah Allah ya isa muzdalifa kowa yana Allah Allah ya isa muzdalifa saboda in kana jiran mota baka samu ba da dan kuzari a jikinka ka taka da kafa eh mai yiwa a garin ku da mun baka samun irin wannan exercise din ka taka da kafa tunda in ka je muzdalifa bacci za ka yi har gari ya waye ka kwana kana sallah ma kuskure ne sai bacci ake yi ba ke sa ka ce ka hada magariba da yi kai ba kana zuwa ka kwanta don abin da annabi yake nan da yaje kwanci yayi bai taki ba sai da asuba to haka ake so ba ka kwana kana nafila ba ko kuma ka ce za ka hau dutsen almasharul haram hawan dutsen aiki ne sokowa ma aiki ne kuma ba abin da zai kara maka cikin aikin hajji abinda aka ce shine in ka je wucewa ka tsaya a wajen ka yi addu'a ka roki Allah subhanahu wata'ala kuma wannan tsayi wanda za ka yi musahabi ne to idan ma inda ka je filin muzdalifa ba kusa da almasharul haram ba ne to ya za ka yi za ka yi ta neman wajen ne kowa ma bako ne bai san wajen ba wannan kenan sai hadisi na gaba عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألون فقال رجل لم أشكر فهلكت قبل أن أصبح قال اصبح ولا هرب وجاء الآخر فقال لن أشكر فنهرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا هرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا هرج shi kuma wannan hadisi yana gwada mana sassaucin da aka yi musamman ranar sallah duk abin da aka ce a yi shi a jere sai kai kwan gaba kwan baya to annabi ya ce babu matsala a ranar sallah idan mutum ya taki daga muzdalifa kun san mu ne fa muke faɗa ranar sallah saboda wanda bai je ba inda zai gani zuwa wajen su ranar goma ga watan zulhijja ne ba ma a maganar sallan idi tun ba ta sallan idi suke yi ba ta ayyukan hajji suke yi a ranar goma ga watan zulhijja mutum yana taki daga muzdalifa idan yana kusa da dubin almakarar hara zai dan tsaya ya yi addu'o'i har gari ya dan waye sai ya gangara ya tafi mina zai samu jamrori a jere guda uku sai ya gangara ya je can na ƙarfe wato babban jamra ya jefi jamran da tsakonkwali guda bakwai yana yin kabbara zai sanya makka a gefen hagunanta mina a gefen damansa yana kammala wannan zai je ya soke hadayanta zai yi aski ko taisaye zai gangara birnin makka ya yi dawaful ifada idan bai yi sa'ayi ba zai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa saboda haka zai je canza kayansa sai ya dawo mila saboda kwanakin mai na guda uku na saboda haka kun ga a ranar sallah ayyukan da ake suna da yawa sai ya kasance mutum da ya tashi sai aka ce ga wata hanya nan yana bi kawai sai ya gaishe a makka don su hanyoyinsu ba wuya haka ne kawai sai ya gaishe a makka ya gai ki ga ki ga ɗakin kaba mai yiwa ya je ma da hantsi ya za mu za su sallan idi sai ya bi su sallan idi ana gama sallan idi sai ya dawa fulifadansa sai ya ga sa'ayi babu kowa ya je sa'ayinsa sai ya ce bari ya dawo mina ya yi jifan shaidan kun ga ya ɗauko na ƙarshe kamar ya dawo da shi annabi ya ce if alwala har amma ba haka ake so ba saboda wannan hadisi na Abdullahi dan Umar Allah ki kare yadda da su yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi waqafa fi hajjati alwada ya tsaya a hajjin bankwana waja'alu yasalunahu sai sahabbai suka zo suna tambayan sa saboda annabi yayi aikin hajjin bankwana da mutane sun kai dubbai da yawa suna da yawa wannan suna faɗin adadin su sun kai kusan dubu ɗari ko suna ce dubu goma ne da wani abu haka ne saboda lissafin amma da yawa baki ne waɗanda annabi yake zaune da su ne ya sau amma kun ga da yawa bakin nan da suka yi imani da annabi suka haɗu da ke to fasa habai ne tunda sun ga annabi daman a ka'ida shine wanda ya ga annabi amma sai ana ce mallaki annabi ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amana bihi wa mata alal islami wannan shine wato kaman definition wanda yake acceptable definition na ainihin sahabi wanda ya hadu da annabi saboda akwai makafi in ka ce wanda ya ga annabi ka gama kafo bai ga annabi ya sa yake ce mallakiya amma mafi yawan sai sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ne to suka yi ta masa tambayoyi faƙala rajulo wani mutum ya ce lam akur ban sani ba fa halaktu qabla an asbaha sai na aske kaina kafin na yanka hadaya qala sai annabi ya ce isba wala haraj kai yankan babu matsala waja al-akar sai wani ma ya zo faƙala ya ce lam akur ban sani ba ya rasulallah fa nahartu qabla an armiya sai na soke hadayata tun kafin na yi jifan shaidan wanda shi ne abin da ake farawa amina ƙwala sai annabi ya ce ilmi to yanzu je ka kai jifan shaidan wala harat babu matsala ba masu ila yau ma'izin an kai'in ba tambayi annabi ba akan wani abu a wannan rana ƙuddima wanda aka gabatar au ukira ko wala ukira ko aka jinkirtar illa qala fa sai annabi ya ce is'al wala harat yana ce ka aikata babu matsala aikata kawai babu matsala saboda already an riga an yi tsayuwan arfa tunda an yi tsayuwan arfa to ko an yi kwan gaba kwan baya babu matsala aikin hajji yayi sai dai ba haka aka so ba wannan yana gwada sauki na addini wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الأسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم في حديثنا قبل عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حثيات فجعل البيت عن يساري ومينا عن يميني ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن يزيد النخعي rahimahullahu ta'ala kuma yana ɗaya daga cikin malaman birnin Madina annahu hajja ma ibn mas'ud yayi aikin haji tare da Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud mun kayin bayani akan matsayinsa masanin alqur'ani fara'ahu yarmil jamrat al-kubra da suka yi aikin haji to yana bin sa yana koyon abubuwa tunda ki Abdurrahman ibn Yazid an-Naka'i Abdurrahman an-Naka'i wato shi ba sahabi bane to kun ga tunda shi ba sahabi bane sai ya makale ma sahabi tunda sahabi shi kuma ya ga aikin annabi saboda haka shi kuma zai ga aikin wanda ya ga aikin annabi dama haka ake magana ake fala as-sahaba companion at-tabi'una the followers sannan tabi'i tabi'ina wato sun zama followers of the followers of haka ake fada da turanci na'am ya ce da muka je aljamra al-kubra shine babban jamra aljamratul aqaba wato jamrar da ake jifanta a ranar sallah ita kadai ce ake jifawa da tsakonkwani guda bakwai tare da kabbara ya ce da muka je bi sab'i hasayati ya jefa da tsakonkwani guda bakwai fa ja'ala albayta an yasari ya sanya makka a gefen haguna wa minan an yamine minan kuma a gefen dama to ta ina za a tsaya da jamra shine ta wannan gefe ta wannan gefe jamran na nan shi kuma sai ya tsaya haka saboda makka tana can gaba mina kuma tana nan ina ba ta an gane ko eh wanda bai je ba ma kawai ya ya kaddara kawai sun makala to kun san abin da ya bada mamaki shine a daidai wannan matsayi ya tsaya ya jefi jamratin da ya jefa sai ya ce haza ya ce kun ga nan inda na tsaya shine makamun ladhi unzilat alaihi suratul baqara ya ce nan ne inda wanda aka saukar masa da suratul baqara ya tsaya ya jefa shi nan wa kenan ya sa ya ce sallallahu alaihi wa sallama saboda haka koyi da annabi shine in ka je jifan sai dan ga inda zaka tsaya amma idan cinkoso yayi yawa don na lura saboda kowa yana son ya aiki da wannan hadisi sai ka je ka samu an yi yawa wanda in kai jifan ma ba zai shiga ba sai ya fada cikin mutane dalilin da yasa aka hana daukan ma manya manyan zukunkwani kenan eh tunda ba kai dan ne zaka je fa balle ka dauki katin dutse ka ce kamar yadda yake gwadawa a TikTok a irin wannan dan abin da din nan sai ga wani ya zo ya yi haka ya yi haka ya ce Allah ya la'ane ka sannan sai ya jefa don kaga farin mutum yayi shike na kai kuma bakin mutum kai ka je kai ai da za a fallasa kama mai yawa kai dai shi dan inda ya kamata a jefa Allah kyauta to ba ka ke yi ba okay kun ji karin bayani ko to sai addu'an da annabi yayi wa masu aski hadisin abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala allahumma arham المهلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المهلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين hadisin Abdullahi dan Umar Allah ki kara yadda da su idan kun duba za ku ga duk hadisan da muke karantawa na manyan sahabbai ne ba kanana bane kuma duk mun karanta tarihinsu a can baya a takaice ba ma sau ɗaya ba ba sau biyu ba abdullahi dan umar ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ya ce kwaɗan sai annabi ya ce allahumma arham almuhallikina ya allah kai rahama wa masu aske gaki a lokacin aikin haji ko umra don haka yake fasara waɗanda suka yi askin wato tandal kwallin kwal malu annabi yana ce Allah gafarta wa masu malu amma fa aikin haji ko umra ba wai na lokacin zafi ba qalu sai sahabbai suka ce a a wal mukaffirina ya rasulullah hadda masu saisaye saboda da yawan su saisaye suka yi qala wadan bakin annabi karo na biyu sai ce Allahumma arhamil muhallikina ya Allah ka ji kayin waɗanda suka yi aski wato suka yi malu a aikin haji ko umra qalu wal mukaffirina ya rasulullah suka ce ya manzon Allah hadda masu saisaye a hada da su sai ce wal mukaffirina yanzu kan hadda masu saisaye sai dai malamai sun ce addu'a ta farko ga masu aski ne addu'a ta biyu ga masu aski ne to anan uku ne da masu aski da masu saisaye suka yi musharaka wanne yafi aski shi yafi ina fata an gane wannan kenan ya sa ko da kayan aski irin wannan misali mutum sai ya tafi a ya je aikin umra a ce misalin yau sai na je sai na yi umra na sauke a yana ganin gashi na bai da yawa ko to sai a dan sa kilifa din sai a dan dauke shi gaba daya wato a dan dauke shi don idan aka ja aka ja aka ja za ga gashi yana zuba irin wanda yake shiga ido din nan to shike na riga an gama muna gama aikin haji kuma sai a kankare gaba ɗaya yadda za a ga kai din amma da yake kamar yadda muka yi bayani alhazai sun fara tashi a yau na jihar kebbi na jihar bauchi kuma na kyauta zaton bibin allah ya kai mu kogata ranar juma'a aka ce shi ne ranar sha bakwai ga watan mayu to za su iya tafiya su je su yi aski kamar ni zan iya yin aski a yi mini malu saboda sha bakwai ɗin nan da za a tafi to kafin idan na je da kwana biyu zan iya sauke umurana amma sai na kwana ishirin da wani abu kafin yau mu tarwiya ya zo ko kaga gaki ma zai tsoro ya maka yawa a nan tsakani ma idan gaki ya taru ya maka yawa ma kana iya aski daɗin tamattu'i kenan saboda in gashin ya dame ka za ka iya yin aski kafin ma a fita aikin hajjin don akwai waɗanda gashin sai ke fita da yawa amma in kana hajjin kirani ko ifradi baka yi ta ba kana yin wannan aski din nan to fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusk sai ka ba da fidya saboda ka saba wannan kenan a gurguje sai hadisi na 261 عن عائشة رضي الله عنها قالت حجتنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأفتنا يوم النهر فهادت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها هائد قال أحافظتنا هي قالوا يا رسول الله إنها أفادت يوم النهر قال اخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرى هلقى أطافت يوم النهر قيل نعم قال فامتري وإنما أنا رجل كم حديثا دي كما تقوى بايا hadisin na na Aisha Allah shi kara yadda da ita tace mun yi aikin haji tare da annabi hajjajna ma annabi tun da dama can baya mun fada annabi yayi aikin haji tare da wasu matansa kun san dama idan mutum zai fita ƙuri'a yake yi eh a kaida in kana da mata biyu ko mata uku ba in za ka yi tafiya sai ka yi ƙuri'a wanda ƙuri'a ya fada a kanta sai a dauke ta a milla da ita Kano ko Abuja ko a tafi da ita umra in an dawo gobe ko jibi ko gata za a sake yin tafiya sai a sake kuri'a duk wanda kuri'an ya sake faduwa a kasa da ita za a sake fita to da aka yi ƙuri'a ta biyu sai ta fada akan wanda ta je ta farko to haka za a fita da ita in an zo ta uku ma ya fada akan ta da ita za a fita sauran sai dai su ci hakuri amma in suka tada maka hayaniya suka ce don wata za ta iya cewa wallahi ba domin kai liman mane da na ce munafiki ne to irin wannan ba tunguruwa za ka yi ba sai ka ce Allah sarki Allah sarki yar matsango matsango ne take ko ina ne sai ka ce Allah sarki sai ka ba ta haƙuri saboda su mata ba sa iya jure ma jure ma wannan amma a ka'ida in dai kuri'a ta faɗi a kan mace to dai take tafiya in aka dawo kuma ba za a biya ma sauran kwana ba sai a tafiya haka to amma in kaga akwai rigima to shikenan sai ka ce to tun da zan tafi ga dau zan dauke ki in kwana biyu gobe kuma za ka tafi Kano marin ɗauki kishiyanki a jiya kwana biyu jibi kuma za ka tafi shagamu sai ka ɗauki ta uku in abin ya sake zagayowa za ka je gaɗau sai ka ɗauko ta farko za ta iya ce maka ni kullum gaɗau ne zai ringa tafiya to kaga nan ma sai ka canza domin abin da ake so shine a samu zaman lafiya tsakanin mutum da iyalansa ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أنا صنع سامو زمن lafiya. tunda kai ne babba ka ringa yin hakuri sau nawa kake zuwa ka samo abinci ka samo kayan abinci a zuwa ya gidanka baka ci sau nawa kake shigowa da nama a zo a yi farfesu har naman ya kare kai baka san ba ya kare ba saboda idan sun riga sun ci shikenan za a zo a ce ga ke an yi baki sauran abincinka ne zaka ce a dauka a basu kai ka haƙura haka ake son namiji ya zama ba fitinin ne ba wannan kenan to annabi ya yi aikin haji tare da matansa ta ce fa'afadna yau manahar ta ce muka kwararo a ranan Allah ranan goma ga watan zulhijja fahadat safiya bayan kwana biyu sai ɗaya daga cikin matansa safiya bintu huyayyen safiya bintu huyayyen sai haila ya karyo mata فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها ما يريد رجل من أهله يا نبي بيسني با تند قوالن تني سيتي تشغل أيكي تنانا أيكي تتي آه فقلت يا رسول الله تنتي يا من الله إنها هاي ترى تكين جنين العادة يتي آه آه yace to mu bar wannan magana a hafizatuna hiya yanzu za ta tsare mu ta hana mu koma binnin madina qalu ya rasulullah innaha afadat yawman nahar sai suka ce tayi dawaf ne fada qala ukhruju yace a to tunda tayi dawaf ne fada mu fita mu koma binnin madina wa fi lafzin a wani lafazi qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi yace aqra halqa kun ga wannan kalmomi guda biyu da larabci haka suke fadi da larabci haka suke fadi da hausa ba a fasara shi kai tsaye sai dai ka ce ka yanzu ita za ta bata mana lokaci ina fata an gane akara halka na fasara shi da ka yanzu za ta yi kaza a fafata yawman nahar shin ta yi dawa sai ranar talla ta yi dawa hulifada kila na aka ce kwarai kala famfiri ya ce ato shi kenan tashi mu tafi mu koma birnin madina duk wannan hadisi ka kaf gaba ɗaya yana gwada mana cewa idan za ka bar birnin makka bayan ka kammala aikin haji akwai dawafin bankwana mun faɗa ko akwai dawafin bankwana to amma dawafin bankwanan nan mace da jinin al'ada ya zo mata tunda ta yi dawafin ibada to magana ta tsari kuma ba ita kadai ba haka ma mutumin da duk baya da lafiya ba zai iya zuwa ɗakin kaba ya yi dawafin bankwana ba to ya faɗi a kan in dai ka yi dawafin ibada magana ta tsari in kuma baka yi dawafin ibada ba sai ga ranar tafiya to ka zo da niyyanka na tsawafin ifada da tsawafin bankwana ka yi tsawafin ka guda ɗaya musulunci ya baka dama kun ga saukin musulunci ke saboda haka hadisi na gaba ƙarin bayani ne akan wannan an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma qala أمر الناس أن يكون آخر أهلهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض عبد الله بن عباس الله يقرأ إدادة يتي أمر الناس أن يؤمني ومتاني أن يكون آخر أهلهم بالبيت يكفن تكركن القول ينسو كين لكن الله بن مكة كركن إن ذاك يبن فانا لكن الله كين كجك يدواتي إلا سيدي أنه خفف عن المرأة الحائض an sassauta ga mace mai jinin al'ada inda ta yi da wafil ifada kun ga ita sauke farali to wannan ya bi ruwa da yace umiran nasu ana umarni wa mutane wa yake umarni wa mutane annabi a zamanin sa ya kamata ku gane wannan in yana ɗaya daga cikin siya na ainihin waɗansu hadisai a zamanin annabi ba mai bada umarni sai annabi atiqullaha wa atiqur rasula to wa ulil amri minkum a zamanin annabi bai wa sai dai idan ya naka ku ya tura ko wani waje daban kamar yadda ya faru ya faru ga Abdullahi bin Huzafa in ya naka komanda yace ku bi shi qariya min saraya to dole yayi masa da ko menene idan ya faru sai dai in dawo wajen annabi yayi masa tambaya ina fata an gane eh sai dai kawai abinda aka sani na mafa'atu fi ma'rufin kaman an ce an yi umurni a zamanin annabi to annabi ne ba mai umarni koma bayan annabi to sai hadisi na gaba an abdullah ibn umar radiyallahu anhu qala ista'adana al-abbas ibn abd al-muttalib رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له أقول وني أبن داكي عباس بن عبد المطلب a cikin ƙuraikawa a zuriyan annabi zuriyansu su ne suka ga aji shayar da alhazai ruwan zamzam da waɗansu abubuwa masu ni'ima shi yasa suke sa ainihin zabibi da menene suke tara muku inabi amma su suke ba da ruwan zamzam kamar yadda kwanakin baya muka yi bayanin wanda yake da miftahul kaba makullin ɗakin kaba har annabi ya yi ninyan karba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah ya muku umarni an tu'addul amanati ila ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولن suna ta neman kedin annabi yana fitowa ya ce ina wani waɗanda suke kulawa da kedin ɗakin kaba ya ce gani ya ce gashi har abada na mayar muku har abada na baku har abada saboda haka tunda sun gada iyaye da kakanni to za su ci gaba da yi duk abin da aka saba yi iyaye da kakanni matukan bai saba wa musulunci ba to ba a san abin amma in ya saba wa musulunci to ba za a yi ba ina fata an gane to wannan hadisi yana karantar da mu Abbas bin Abdul Muttalib ne yake ce ma annabi yana son kwanakin mina فاذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى kun san ana kwana biyu ko kwana uku amina bayan an yi tsawafin ifada bayan sallah sai Abbas bin Abdul Muttalib baffan annabi sai ce ina neman izini zan je Makka domin zan jagoranci ba da ruwa ma alhazai a daidai wannan lokaci manzo Allah ya ce babu laifi ka je ba sai ka yi kwanakin mina ba kun ga wannan ya gwada jifan shaidan na kwanakin nan ba sai yayi ba in kana da uzuri an baka dama shine abinda wannan hadisi yake karantar da mu kenan hadisin Abdullahi dan Umar Allah ki kara yadda da su kala yace استأذن العباس بن عبد المطلب العباس بن عبد المطلب بابا النبي وتوياني بإذن رسول الله وتمنظم الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة zai kwana a makka layali yamina a kwanakin mina maimakon ya kwana amina amina ake kwana amma shi zai kwana a makka min ajli siqayatihi saboda me saboda kayar da alhazai da yake yi ko kuma zuriyarsu suke yi fa a zai na lafo sai annabi ya ce masa ya je ya ba shi dama to wannan daga baya zai yi ko kuma kawai an yafe masa aye wannan yana gwada kaman totally an yafe masa saboda wannan lalura to haka ma wanda bai da lafiya to a zamanin annabi makiyaya ma yakan ba su dama mutum zai iya tafiya ko ya zo ya yi jifan na kwana guda biyu ya biya ya kama hanya ya tafi makiyaya saboda ba yadda za su yi su bar dabbobinsu a wancan lokaci ga raƙuma ga abin nan masu yawa a ce su su zo suna kwanaki a nan ba za su yi kiwon dabbobinsu ba ba zai yi ba sannan akwai ma'aikata ma'aikata na hukumar alhazai su ma wanda suke shiga da fita su ma ba zai yi ba saboda haka kwanakin mina bai zama dole a kansu ba tun da daman ba farilla ba wasu malamai sun ce kwanakin mina wajibi ne duk wanda ya bari babu gaira babu dalili to sai ya yanka dabba ma'ana sai ya ba da hadaya wasu kuma suka ce mustahabbi ne saboda me saboda ba domin mustahabbi bane da annabi ba zai yi sassaucin mafaffanta ba dangane da shayar da ruwan zanzan kuma alhamdulillah na ga sharhin malamai da yawa waɗanda suka fito a makka suna ce abubuwan da gidajensu suke yi suna fata su ci gaba da yi har ya zuwa ranar tashin duniya gaba daya yasa in ka je ko da baka saya abinci ba za ka rinka samu abin nan abinci iri daban-daban tun daga ainihin arfa har ka kamo hanya ka dawo binnin makka sabil sai ka gaji da shi ba sai ka san abinci ba ina an san sabil ko shine batin da kake ce man taraka batin sun tabbago jahil su suna bayarwa fi sabilillah tunda suna samun kuɗi ba gina masallatai suke yi ba gwamnatin kasan tana gina masallatai ba gina makarantu suke yi ba gwamnatin kasan tana gina makarantu ba ainihin tallafa wa jama'a suke yi na kasan ba saboda gwamnati tana ɗaukar nauyin abubuwa da yawa saboda haka me ya rage shine aka bada dama ba waɗanda aka amince da irin abincin da aka amince su rinka kawo ma alhazai yasa za ka ga mota daga nan har kusa da gidana mota ce bodin mota za a zo a ajiye kawai sai a cire ka tun daga nan har kusa da gidana ko dab da gidana kayan abinci ne kawai a ciki kuma sai ya kare kakaf ta irin wannan ne kai kana ganin ga miloniya a garin ku shine kaje ka bilayi shi ma ya bilayi amma ba haramta masa ba zai iya karba sai dai in ya karba shi ma yayi tunani lokacin da aka shiga matsatsi yayi ma ƴan uwansa yayi ma danginsa abin da ake bukata kenan ka fito daga masallacin Makka ko na Madina wani yayi hannu da kai ya ce assalamu alaikum ake kawai ya danna maka riyal ne kaman dubu ɗaya ko dubu biyu ko dubu uku wanda ka lissafa a kuɗin Najeriya ya kai dubu talatin ko dubu arba'in zai danna maka a hannunka sai ka ji takarda kawai wani kayayyau kayayyau haka kana dubawa sai ka ga riyalai ne ainihin ya baka riyal mai abin nan ko ka ki kana ce godiya za ka masa to baka iya larabcin ba in za ka yi godiya da larabci me za ka ce shukuran shukuran eh shi baya ma son ainihin godiya la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abukan qamtarira فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم sai Allah ta'ala ya biya su abinda su suke kenan to shi yasa wannan in ka je abin mamaki ne zaka ringa gani in ka samu ka bada mutane ka samu abinci iri iri sai dai ka yi hankali saboda mutanen mu ba saba da abinci iri daban-daban ba in ka gauraya abubuwa da yawa to ka rinka ratsewa kenan su kuma dadin su tafiya kaɗan zaka samu bayan gida da wajen wanka tafiya kaɗan za ka samu bayan gida da wajen wanka tafiya kaɗan za ka samu bayan gida da wajen wanka shi kenan na hadisi na ƙarshe a wannan babi an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma qala jama'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bain al-maghrib wal isha bi jam'in كل واحدة منهما بإقامة ولم يصب بينهما ولا على إثر واحدة منهما وأن حديث شماء كما يكما حديث عبد الله بن عمر الله شكار يجادس yace jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya hada bainal maghrib wal isha tsakanin magriba da isha yayi na bi jam'in a muzdalifa sai daga cikin sunayen muzdalifa shine jam'i ko san me yasa aka kira wajen jami'i bayan arafa arafa shine wannan ya san wannan wannan ya san wannan a cikin tarihi yana ce annabi adam da hawwa da aka saukar da su a arafa suka haɗu saboda da aka saukar da su daga sama annabi adam an ajiye shi a waje guda ne nana hawwa aka ajiye ta a waje guda Allah sarki wani wani malamin mu a can baya eh a firamare yana faɗa mana in ce arafa ya ce ai filin haduwa annabi adam da nanu hawa'u a wurare daban-daban aka ajiye su annabi adam yana ta neman nana hawa'u ita ma da bata ganki ba tana ta neman sa amma da suka hango juna kamar fa yadda wancan malamin ya faɗa mana marigayi ne Allah ya gafarta masa wai da suka hango juna kawai sai ta juya baya yace kun gane domin a gwada halin mata ko mata haka ne sun damu da kai amma kana abin nan sai su juya su share ka kai ma sai ka share su kai ko ba za ka iya ba ba za ka iya ba saboda Allah ta'ala ya riga ya kaddara namiji inda yana da lafiyarsa da hankalinsa ya kai mungali ba yadda za a yi ya zauna ba da mace ba zai yi ba duk mutumin da zai kai shekara arba'in shekara hamsin ba da mace to mutane za su ɗauka ma ba da cikakken hankali ne psychologically to shi dai malam wancan ya ce mana kawai sai ta juya masa baya wai sai da ya zo kusa da ita ya taɓa ta ya ce haba ke kuwa ina ta neman ki kwana da kwanaki ta ce ayya mai gida Allah ya gafarta masa wallahu alamu ni dai ban taba karanta wannan ba amma dai an faɗa mana wai ne filin arfa o muzdalifa ana kira jam saboda me saboda haduwar mutane da yawa haduwar mutane da yawa za a iya gwada muka shugaban kasa ko minista yana kwanciya kasa inda har mutum na son ya aikin hajji yadda ya kamata to sai ya shiga cikin mutane ko da da security ba ya sa daga najeriya yanka ne za ka haɗu da tsofin gwamnoni za ka haɗuwa da sarakuna a ce maka ai wannan sarki gari kaza ne ka ce wai sarki ka sake duba shi ka ce anya kama murkusa idon ka ka ce anya saboda ka ganki shajaran majara kuma haka ake so domin wajen ibada ne والنبي أحد مغربا لإشاء أفيل مختلفة كل واحدة منهما بإقامة قوة صلى يمة إقامة كم دا أدم باب كرة صلى ما نين كرة صلى باب مثلا ولم يصفي بينهما النبي بي نافلة أتكاين سبحين تسبيه باوي تسبيه سبحان الله والحمد لله تسبيه النافلة da yi nafila ba yana magariba sai ya tashi ya kawo isha'i yana kawo isha'i annabi sai ya kwanta wala ala isri wahidatin minhuma kai ko a gurbin daya ko wutiri ma annabi bai yi ba alhali kuma saboda muhimmancin wutiri inna Allah witrun yuhibbul witra fa awtiru ya ahal alqur'ani annabi yayi umarni da wannan to kun san annabi ko yana tafiya yana sallan wutiri ko bai sauran nafila ba zai wutiri to amma ranar sai aka ga ko wuturi bai ba ya kwanta wannan ya gwada wato ba sai ka ɓata lokaci kana na filfili ba da wannan babi na karshe ina ganin insha Allah tabaraka wa ta'ala sai bayan wata daya da ainihin sai bayan mun dawo daga Saudiya insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته